أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تغطوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi ya sanya wannan karatu ya zama sababi daga sababban da za su kai mu aljanna idan ba kuma ta ba yau muna ranar talata sha uku da rajab haka ne ko? sha uku na'am sha ɗaya sha biyar sha ɗaya da watan rajab shekara ta dubu ba sha ɗaya yake ba? ba rajab ba ne jimadal akhir shekara ta dubu kai kafa da shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine nawa kuma biyu da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya in sahat a darasin da ya wuce mun kare sura wannan mai tarin albarka surar madaniya wadda ake jema suratul tahrim wadda kowa ya san sura madaniya da muka kamo su tiryan tiryan mun taho da dama amma yau sura da zamu kama kuma makkiya ce kuma kun san ka'idodin sura makkiya abinda take karantar da mu tauhidi ne tsantsa yanzu ko mun fara sura makiya don akalla sai mun yi wajen sura goma sha shida sai mun kai mutafifin duka makiya ce tukwana mu samu sura guda madaniya hallo a koma makiya insha Allah yau za mu tashi farkon suratul mulk muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu na'am ni Allah ya ce suratul malik jalla wa azza makiyatun wa yahdi wa salatuna aya na'am bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور kuma ha الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتان ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير آه.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعاترنا لهم عذاب السعير نعم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وبئس المصير Allahu akbar Allah subhanahu wata'ala ya fara mana wannan sura sura makiya tana da ayoyi aya 30 Allah yake tabarakal ladhi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir anan gurin Allah ya yabi Allah da kanshi zati ya yabi zati da kanshi tabarakal ladhi ai albarkantu masu yawa su tabbata gawa alladhi bi yadihi mulku wanda duk wani mulki a hannun shi yake wane ne wannan shine Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko ne a bisa dukkan komi kaga Allah subhanahu wata'ala shi da kanshi yake yaban kanshi yana cewa duk wasu albarka albarka su tabbata a gare shi saboda shi kaɗai ne mai mulki mulki tsantsan mulki babu mulkin wanda ya kai ga mulkin Allah akwai wani malami babban shaidi ana ce mai abdulhamid kishk a misra ya mutu ba yau ba jiya ba lokacin da sarkin misra na lokacin jamal abdulnasar ya mutu kishk da ya hawa aji yake cewa dakhala malikul maut fi qasar al muluk fi mustashif al malik wa akhadha ruhul malik famanil malik famanil malik yace Allah subhanahu wa ta'ala yace mala'ikan mutuwa ya zo ya shiga gidan sarki ya shiga likitan sarakuna ya dauran sarki to wai wane ne sarkin wane ne mai mulkin mai mulki hakikanin wane ne Allah yace qulillahumma
قل malikal اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
na'am وتنزع الملك ممن تشاء
kuma ha وتعز من kuma تشاء
ha وتضل من تشاء بيدك الخير إنك- إنك على كل شيء قدير bakin nan kul ya musu allahumma shine ubangijinmu malikal mulk mamallakin masu mulki allah tu'til mulka man tasha kai kake bada mulki ga wanda kaga dama allah wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma ka kwace mulki ga wanda kaga dama wata izzu man tasha allah kai kake daga mul wanda kaga dama ka daga darajar shi ya tahi ya tahi wata zillu man ta sha kuma kai kake kaskantar da wanda ka ga dama kaga wannan abubuwan tauhidi ne tsantsa sai ka yarda da wannan azuciya ka ayoyi ne makiya wanda suka sako kamun annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaure kuma madina suna karantar da mu su garrasa maka la ilaha illallah muhammadu rasulullah tsantsar tauhidi ka yarda da Allah yake ba da mulki Allah yake kwace mulki Allah yake ɗaukaka wanda ya ga dama wato dullu man tasha Allah kai kake kaskantar da wanda ka ga dama sai yace biya dikal khair duk wani alheri a gurin ka yake Allah a hannun ka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai Allah mai iko ne a bisa dukkan komi kaga wannan kalmar kowa yana faɗi ta yana wucewa amma itina ne duk abin da kwakwalwarka za ta iya tunani to Allah ya iya wannan in menene kai akwai abin da kwakwalwarka ba ta iya tuna shi kuma Allah ya iya shi ka sallama ma Allah babu wanda ya sai sa a yi sai Allah babu wanda ya sai hana a yi sai Allah wa'alam ka sani duk duniyan nan da za su haɗu suna so su taimake ka da abu ɗaya in ji annabi ya ce lan yun fa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba su isa ba su taimaka ma da komi in ka ji sun taimaka ma to wani abu ne wanda dan dama Allah ya aiko wannan naka ne sai ka same shi wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk haka in duniyan nan gaba daya mutum da aljani na farko da na karshe da duka kowa aka haɗu ana so a cuce ka ana so a kulla ma wani sharri ana so a liƙa ma wani abu Allah ya ce ba su isa ba su maka komi in ka ga sun maka to wani ɗan abu ne wanda daman Allah ya rubuta a ƙaddarar shi wannan abun zai same ka to kashi wannan abu yadda yake Allah kenan wai dan ka san magana haka take sai aka ce annabi yace rufi'atul aqlam wa jaffatus suhuf wai rubutun wa an riga an yi shi takardun har sun bushe dan ka san kawai haka zai Allah kenan mai ikon kowa mai mulkin kowa mai ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ya ba wannan mulki ya kwace mulki daga hannun wannan kulli yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe kowace rana Allah subhanahu wata'ala yana cikin wani sha'anin shi can daban wannan shine Allah da aka ce a kadaita wannan shine Allah da mu aka ce kakka gama kowa da shi a cikin bauta duk abin da sai shi yake yi Allahu kada ka kuskura ka sarrafa shi zuwa wani almahaluku abin da aka halitta shi sunan shi haliku wanda ya halitta wa'annan kuma kowane ne mahaluku ne an halicce shi ne da mutum da aljani da iska da ruwa da ƙasa da sama da ƙwari da dabba da kowa da kowa abokanai ne da mala'iku da rana da wata abokanai ne na halitta dukkan mu halittan mu akai wanda ya halice mu shine Allah to duk abin da sai Allahu ake ma in kama wani daga cikin abokinka na halitta to shine kayi shirka shine ka kafurta ka rike da kyau wannan shine tauhidi tsantsa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha yace bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kaga karshe wannan ayan ma da yace tabarakal ladhi bi yadihi al mulk albarkantu masu yawa sun tabbata ga wanda duk wani mulki yake hannun shi yace wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan koyi sai ya ce kuma alladhi khalaqa sama alladhi khalaqa al-mauta wal hayata shi Allah wannan shine wanda ya halicci mutuwa khalaqa al-mauta ku duba ku duba fasarar nan da kyau ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarabce ku wane ne yayi aiki mai kyau wane ne mafi kyakkyawan aiki wa huwa al-azizul ghafur shi kuma Allah shine al-aziz mabuwayi wanda babu abin da yake ya kasa ko kuma ya buwaye shi al-ghafur shine mai gafara idan ka tuba taubatan nasuha tuba na kirki sai gafarta maka duk zunubin da kai ku dubo allazi khalaqal mauta ita mutuwa ne ce mutuwa mutuwa ba aikin bane da mala'ika yake zawa action din shine mutuwa ko aikin Allah ya aiko mala'ikan mutuwa ya zo gurin wanda kwanukan shi sun kare ya yi kiran ran shi mala'ikan mutuwan ya ce ma ran ya ke rai ki huta zuwa gurin al'amarin ubangijinki sai ran ta zare ta tahi ƙwabri yana bankwana da ƙwabri zare ta zare sai idanuwanka su kalle ta ƙarshen kallonka shine lokacin da za ka ga ranka daga kaganta ta tafi shi ke kai kuma ka kamu wannan magana da hutawai shi ne ai mutuwa ko to kuma nan sai Allah ya ce halakal mauta ya halicci mutuwa ko kun fahimci inda nake so mu zo ku dauki hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar kiyama idan an sa 'yan wuta cikin wuta an sa 'yan aljanna cikin aljanna za a zo da mutuwa kamar rago ainihin wani aiki ne magana ce shine mutuwa ko ikaza ikaza ya kere ki ikaza ta fita ta yi gurin al'amarinta mai ita ya kalle ta shine mutuwa to a ran nan kuma bancin kowa ya shiga gidan shi Allah sa muna aljanna a wannan lokaci za a zo da mutuwa kamar rago in ji rasulullah a nuna ma yan aljanna a ce kun san wannan menene su ce mun san ta mutuwa ce a nuna ma yan mutum menene wannan kun san ta su ce mun san ta mutuwa ne mutuwa ce sai a yanka ta a gaban kowa ku ji kuma hadisi hadisi kuma ingantacce za a yanka mutuwa mutuwa za ta mutu ko ba haka bane za a yanka ta a ce ma ɗan aljanna khuludun bila maut to dawwama hal abada babu mutuwa inda farin ciki iya kashe mutum a wannan lokacin ai da su mutu don farin ciki su ma ɗan wuta a ce musu khuludun bila maut dawwama hal abada babu mutuwa kaga da bakin ciki zai iya kashe su a san babu su da wannan magana ita kadai ta isa su mutu khuludun bila maut a cikin wannan musiba cikin balbalin bala'i a ce khuludun bila maut dawwama babu mutuwa kai wannan mugun abu ne. to kun ga da hadisin wannan da na karanto da wannan aye ya dai ya zo daidai da halakal mauta kai wani al'amarin na Allah sai shi a bar man Allah shi kawai ya halicci mutuwa mu kuma anan mun dauka ai mutuwa wannan aikin da mala'ika yake zuwa ya fadi rai ya tafi shine mutuwa sai ga ta kuma kowa ya santa kuma kowa ya ganta kuma a yanka ta shine Allah yace allazi khalaqal mauta shine wannan wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa ya halicci rayuwa domin duk dan adam yana da mutuwa biyu da rayuwa biyu mutuwa biyu da rayuwa biyu mu yanzu da muke doron duniya a yanzu dukanmu mun yi mutuwa guda kuma muna cikin rayuwar ta guda kenan abin da ya mana saura mutuwa guda da rayuwa guda to wace ce mutuwar ta fare wadda kowa babu shi kowa hal'ata alal insan هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
kun shi inda take ai wani lokaci ya zo ga mutum in ji Allah ya ce hinun minar dahar wani lokaci daga cikin daga zamani lalle kun shi an mazakura mutum bai zamanto ba wani abu abin ambato akwai da wani lokaci da ya wuce babu kai ko ba haka bane ko ba a tambawa za a yi ka kai ma kanka ganin kanka kai hatta da sunanka ba a shawarce ka ba me za a sa maka ko ba haka bane kawai ganin kanka kai da kai wayo kai ne sunanka Isma'il kai ne wane ne sunanka wane ne hatta da sunanka ba a shawarce ka ba to ashe wani lokaci ya zo wanda babu mu dukkan mu muna cikin zarra babu mu a mace miki gaba ɗayan mu babu mu wannan lokacin kenan kowa yayi wannan mutuwar wannan ta farko babu mu shikenan yanzu nan da shekara 100 suka wuce a nan waye kenan babu kowa a nan kuma an yi ta aiki da yawa kuma an yi ta abubuwa da yawa tukwana sai muka fara shigowa kuma ba tare ba muka zo ba tare ba za mu koma kuma kowa Allah ya kaddara mai irin kwanukan da zai lokacin kwanukan ka daga yayi sai a turo mala'ika ya zo ya ba da umarnin wannan rai ta huta ta tafi shikenan kayi mutuwa ka ta biyu sai a yi saman rayuwar ta karshe tunda cikin rayuwar ta biyu muke mutuwar ta farko lokacin da ba kana cikin zarra rayuwa ta farko ita ce wanda muke ciki a yanzu mutuwa ta biyu ita ce wanda za ta zo ta riske ka Allah ya aiko mala'ika rayuwar ta biyu ita kuma ita ce ranar kiyama a tayi hal abada ka gani kowa iya da mutuwa biyu da rayuwa guda biyu wannan kenan alladhi khalaqal mauta wal haya shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa wannan abubuwan da aka yi sai Allah yake li yabluwakum dan ya jarabce ku ayyukum ahsanu amala wane ne daga cikin ku wanda yafi kyawun aiki shi jarabta iri biyu ce bil khairi wa sharri fitna za mu jarabce su da sharri da alkhairi duka fitna ce idan Allah ya jarabce ka da alkhairi ya baka dukiya ya yalwata ma arzikinka ko ya baka ilimi ko ya baka ja huska ko ya to ana so ka yi aiki da wannan jarabtai cikin abin da Allah yake so in dukiya ce Allah ya baka ka ci da ka bada ka yi saraka ma na kasa malum min sadaka annabi ya ce dukiya ba ta taba raguwa ba dan ana sarakarta shi yasa galiban zaka ga mai yawan saraka kuma su ne masu arzikin saboda mai doma ita ake ana lullumka maka ita duk abin da ka bada sai an maida mai in Allah ya baka mulki to kai isti'malin wannan mulki akan alkhairi yanda Allah yake so domin sai Allah ya tambaye to haka shi ma sharri shi ma fitina ce shi ma jarrabawa ce zaka kana ta ibada kana ta ibada amma baka da kwandala baka da biye baka da hus da kyakka samu ma wanda zaka yi kari kana ta gurza kuma karatun qur'ani kana sallah ko da yaushe jarabta ce jarabta ce daga gu- gurin Allah subhanahu wataala kenan ana so ka ci jarrabawa inna Allah idza ahabba abdin ibtala annabi yace ba Allah in ya so mutum sai ya jarabce shi ya jarabce shi gulgudan wahalarka gulgudan ladanka gulgudan wahalarka a duniya gulgudan ladanka ka duba tarihin annabawa dauki misalin annabi ayyub Allah da kanshi yace inna wajadnahu sabira yace ni'mal abdu innahu awwa ku duba wannan daraja ku duba wannan eh, alhur wannan inda Allah ya kai shi inna wajadnahu sabira duk bala'in da muka dora ne da cuta da duk bala'i da musiba Allah ce mun same shi mai haƙuri Allah kai shi ya faɗi annabi ayu yace ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab lalle shi ne mai da al'amarin shi ne zuwa ga Allah to ka gani alheri fitina ne sharri fitina ne kuma kowanne idan kai haƙuri zaka ga ƙarshen natije wal aqibatu lil muttaqin karshen ta kolin takwa kolin mutakin duka na masu tsoron Allah ne wanda suka mai da al'amuransu zuwa ga Allah ya ce liyabluwakum Allah ya halice su don ya haɗi jarabce ku ayyukum ahsanu amala wane ne yafi aiki mai kyawo daga cikin ku sai ya ce wa huwal azizul hakim azizul gafur shi Allah shine mabuwayi wanda babu abin da yake kata a gaye zai zai kata komi ba abin da ya buwaye shi kuma shi ne mai gafarta idan ka yi zunubi ka koma ga Allah sai Allah ya gafarta maka duk abin da kake bukata gurin Allah ka tashi da dare ka yi ta gaya ma Allah sai Allah ya baka ka yi ta salatin annabi kana hasbi Allah wa ni'mal wakil ka roki ubangiji Allah sai ya baka ka yi ta salatin annabi ka yi ta istighfari ka koma ga Allah da la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ga sunan addu'o'i wanda suke ma'tura Allah subhanahu wata'ala zai baka abin da kake so kuma ya gafarta ma zanubanka ya ci gaba da cewa allazi khalaqa sab'a الذي خلق سبع سماوات طباقا
na'am ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت na'am فارجع البصر هل ترى من فطور sun marji ثم albasara ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسعا وهو هزير Allah nan da aka ce abauta ma ha'ilau shine allazi khalaqa sab'a samawatin shine wanda ya halicci sammai rufi bakwai tibakan rufi rufi ya halicci sammai bakwai rufi duk shine bakwanin rufai ma tara fi khalqir rahman min tafawut da kyal da dai ba zakka gaba wata tsaga a cikin halittar da ubangiji yayi ta ta sammai farji ilbasara in ba kai raba koma koma gani daga kanka sama hal tara min futur shin kaga wata kofa kaga inda sama ta tsage kai ba wannan ba in marji ilbasara karrafe in ka san ko kan naka ba gani ba sake mai dawa ko kai wasu malamai suka ce karrafe din an ana nufin miraran wata kiraran ba birak ba ita lekawa daga kanka sama ko ma sake lekawa shin kaga karrat yankalibu ilaikal basar kallon naka zai dawo khati'an yana tababbe don bai gaba abin da yake nema kofa yake nema ko to babu ita wa huwa hasir kuma yana tababbe wa huwa hasir yana yayi asara zuwa kalle kallon wannan saboda ba zai ga kowa ba alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah nan shine ya halicci sammai guda bakwai ibaqan rihi rihi guda bakwai bakwanin rufai samman nan guda bakwai malaman tafsiri sun yi bayani kala kala akan shi na farko shin sammai kina a gama suke gaba daya a ce daga wannan samai sai kawai an shiga wannan samai sai an shiga wannan samai a gama suke gaba daya cip ko ku akwai wani tsakani tsakanin wannan saman da wannan saman to wannan abin da yake fayyace mana hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tayi Isra'i da Mi'raji da shi da aka hau sama ta farko ai sai aka buɗe suka kwankwasa aka ce wane ne ya ce jibrilu ne da kai da wadani da muhammad an aiko shi eh an aiko shi sai aka buɗe ya shiga da suka yi addu'a da suka gaggaisa haka ya da aka mishi addu'a da ai take tafiya a kai kenan wannan ya nuna cewa sama da ƙasai sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai guri kai ba wannan ba ma annabi ya ce tsakanin sama ta farko zuwa sama ta biyu ta hiyar shekara 500 kaurin sama ta biyu ta hiyar shekara 500 tsakanin ta biyu zuwa ta uku ta hiyar shekara 500 kaurin sama ta uku ta hiyar shekara 500 haka suka kai har ta bakwai kwana za a tafi cikin wani sarari a tafi ila masha Allah kuma sai a iske teku ruwa ne wanda yake shine dan kabebe wa kana arshur rahman alal ma' al'arshin ubangiji kuma yana saman ruwan kaji yadda tahiyar take ashe tsakanin ba a gama ba suke to idan ma komo sama ta farko da duniya ba su a da a gama suke eh Allah ya ce kana ta ratakan أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
waɗanda sai kafirta Allah ya ce ba su duba su gani ita sama wannan da ita da duniya da a ga musiki kana ta ratakan da a ga musiki sai Allah ya ce fa fataqna huma sai muka sa iska muka busa tsakanin nasu sai sama ta yi sama duniya ta tsaya haka shine ake cewa big big menene big bang busa a cikin histoire in gaje big bang to busar tarihi eh da aka busa sai ta yi sama iska kuma aka zuba ta daidai wani yanayi na tsawo wanda sauran yanayin kuma babu iska Allah kada yake wannan subhanahu wataala iskar da aka zuba ta raba sama ta tahi ƙasa ta tsaya to ba duka bane tsakanin sama ta farko har ƙasa ba duka bane ke da iska a'a an bar wani guri wanda babu iska domin in aka huce burin koda da fi zai zaka ga komi in ka ajiye shi a nan bai gusawa in ka ajiye wannan ka tsaida shi a nan zai tsaida bai ya sabkawa amma in kuma cikin iskan ne sai ya kwado saboda akwai attraction terrestrial wanda mujazaba jazibiyatul ard kasa tana da magana su wanda take jin shi a cikin oxygen amma daga saman wannan iskai kuma hallo komi ne ne a nan zai tsaya kana tare da kan to haka Allah ya halice su sama alladhi khalaqa sab'a samawatin tibakan kuma baka taba ganin wata huda ba ma tara fi khalqir rahman min tafawut a halitta ar-rahman Allah ba za ka samu wata kofa ba ar-rahman kun ga sai Allah subhanahu wata'ala ya sa sunan shi na rahama a nan gurin saboda kamar hadisin da yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi masu jin kai masu tausayi juna al-arrahman yake jin tausayin yace irhamu man fil ardi ku dinga jin tausayin wanda kuke rayuwa da su a bisa huskar kasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama jin shi tausayin ku farji ilbasara hal tara min futur ka sake kwanko magani ka ga wata kofa babu sun marji ilbasara karratain ka sake ko magani karrataini so biyu wasu malamai suka ce a'a so da yawa ma yan kalibu ilai kalbasar ganin naka zai yiwuyo kasi an yana taɓaɓɓe wa huwa hasir kuma yayi asara bai gaba abin da yake nema na tsada domin baka isa baka gani sai mai gaba ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين na'am وأعتدنا لهم عذاب السعير Allah yake gaya mana cewa walaqad zayyana sama'a dunya halikan mun adanta sama ta duniya bi masabiha da tarda da fitulu mun adanta sama ta duniya da hutulu wace alnaha rujuman lishayatin kuma muka sanya wannan hutulun su ne suke ji ake sa sun ana jihon shaidannu wa a'tadna lahum azaba sa'ir kuma mun musu tattalin azaba ta sa'ir ta wuta mai kuna kun ji fasara kashin baki ko wala kad zayyana sama'ad dunya hakikan mun adanta sama ta duniya Allah ya adanta sama ta duniya da menene bi misali da butulu su wane ne butulun wannan su ne tarmamu to su tarmamun wannan saboda abubuwa uku tafsiri malaman tafsiri suka ce abubuwa uku Allah ya zana don wannan yayi tarmamu na farko kutulu ne yanzu da zaka shiga daji inda babu kutulu nan da sun kare ka baka gani tarmamu wannan daga sun hasko zaka ga duk gurin warar babu duhu durubcin wannan wanda baka iya gani idanka kuma kai da kanka a wani yanayi inda ka shiga ka kashe wutula a kutulu tarmamu ka kalli sama ka gani ya kake gani إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Allah ya ce mun adanta sama ta duniya da adan tarmamu tarmamu wani zan a wannan من ayat شيطان مارد kuma kiyayewa daga shi- dukkan shaidan dan ta'adda wanda yake ta'addanci kuma kanan gurin kaga a cikin suratul mulk sai yace waja'alna rujuman lishayatin muka sanya ta da ita ake jihon shaidanu abu da za a gane menene manya-manyan bokaye da suke aiki da aljannu bokaye da suke aiki da malaman tsubu wanda har sun kangara har suna aiki da aljannu to shedan yake zawa ya gaya musu ƙarya ɗaya in ji annabi ya ce in ya samu gaskiya ɗaya sai ya ƙara ƙarya ɗari ya ne yake jin gaske Allah subhanahu wa ta'ala in zai ba da wani umarni a duniya zai yi kiran jibrilu iya kiran jibrilu mala'ikun da suke sama ta bakwai gaba ɗin su yi su so ne su faɗi su so ba don tsoron Allah fiskal a jeje wani abu ne za a sabko na hallaka can jibrilu Allah ya gaya mishi sai ya sabko sama ta bakwai sun hulhudo mala'ikun ya su tambaye shi ma za ƙala rabbuna mai ubangijinmu ya ce sai jibrilu ya ce musu ga abin da Allah ya ce ‘yan sama ta shidda mala'iku sai su yi bayanin da suke ciki sai su tambaya ma za ƙala rabbuna mi ubangijinmu ya ce sai su gaya musu ga abin da ubangiji ya ce haka sama ta biyar su masu ji 'yan sama ta shidda su gaya musu sama ta hudu su tambayi 'yan sama ta ta- ta biyar su gaya musu sama ta uku su tambayi 'yan sama ta hudu hal a zo sama duniya idan aka zo sama duniya ko mala'ikun sun sabko suna bayani tsakaninsu don annabi ya ce mala'iku suna tafiya kan gizagizai idan suna hira bayani tsakaninsu wani bi wani shaidan zai gwabci maganar tasu ya ji abin da suka ci kuna ganewa da kyau ko zan su hau ɗaya bisa ɗaya ɗaya bisa ɗaya ɗaya bisa ɗaya shaidanu in suka gwabto magana ɗaya ta gaskiya annabi ya ce sai ɗayan ya gaya ma ɗayan na ƙasa wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan hal a zo na tsaka na ƙare ci na ƙare ci sai ya gaya ma boka mai aiki da aljannu kenan ya samu gaskiya ɗaya misali an ce a wannan shekarar wane zai aihu ko kuwa wane zai yi aure kaga ya samu gaskiya ɗaya ko to in ya zo sai ya ƙara ƙarya ɗari a saman su shi boka mai aiki da aljannu saboda shi shi ɗan makaryaci ne eh ba ku ji ba hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gadi ya ci gadin mahzan mahadan taska ta abinci ya ci kakkabari kowa ya zo da dare shaidan ya zo mutum sai ya zo ya ji motsi a cikin mangala ya zo ya kama shi ya ce da Allah ka bar ni ban ni da abinci kaza kaza kaza ya ce sai na kai ka gurin rasulullah ya ce a'a kai dai yanzu ga ka bar ni ya yi magiya sai ya bar shi ya kai da aka zo sallah asuba bayan sallah sai annabi ya tambayi abu huraira ya ce ya abokin naka na jiya tuni jibril ya gaya mu tuni ya kama shi aka ke shi sai ce ya rasulullah ma jiya ya muni abin bai da abinci na bar shi ya ce amma zai dawo tuni jibril ya gaya ma rasulullah washe gari hallon abu huraira yana gadin mangaza sai yi sukur-sukur ya leƙa hallon ga wannan mutumin na jiya ya kama shi ya ce tina kai ka gurin annabi ya ce iyana ba su da lafiya kaza kaza babu abinci kwana uku ba a dora ba ja daidai wanda yake shi ne abu hurera ya ka- ya ya sake sake shi da aka zo sallar asuba annabi ya ce yaya abokin naka na jiya ya ce ya rasulullah kaji kaji kaji abin da ya gaya mani ya ce to ƙarya yake zai dawo a na ukun da abu huraira ya yi sukur-sukur da dare ya damke shi ya ce yau duk abin da ka gaya mini sai na kai ka gurin rasulullah duk abin da za ka ce sai ya ce to tsaya zan gaya maka wani abu in zaka kwanta ka karanta ayatul kursi duk inda kake shi dan bai shiga wurinka sai ya kyale shi bai sani ba shi abu hurera sai da aka sai ya ce annabi ya sake tambaye shi yaya abokinka na jiya ya ce ya rasulallah cayi in na zo sun huda in karanta ayatul kursiyu kamar yadda rasulullah ya gaya mana za karanta ayatul kursiyu ko kul da kul huwallahu kafa uku kul huwallahu kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas ka toha ka shahe jikinka in yara ne ka toha ka shahe a jikinsu za su wayi gari shedan bai shawo su da ya gaya ma rasulullah wannan sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kazo amma wannan zancen da ya wadi na karanta ayatul kursiyu ya maka gaskiya wa huwa kazu shi ku makaryaci ne ka ganin su fashi ta hudu ko shi makaryaci ne amma wannan magana da ya faɗi na in ka zo kwanci ka karanta ayatul kursi sadaka ka wannan yayi gaskiya eh yayi gaskiya daya ka gani ko to shi shi dan ƙarya gare shi in ya sa in suka fuzgi gaskiya daya sai sun ƙara ƙarya ɗari a zo a gaya ma boka a zo a gaya ma dan tsubbu a zo a gaya ma sukin ma hukun lura sai masu aiki da aljannun wa don ba duka ba suke aiki sauran mutum yaudara ce a duk ƙarya ce duk ƙarya ce yaudara ce babu wani abu don ya ɓadda hankalinka a gama wannan da wannan kaga wuta ta tashi a gaban kai ce ta baka zo wannan ka shiga uku zuciyarka ce take ci da wuta e wani mai ne ya za ka yi na biya muku da shi da garin da ka zo ka zuba a takarda ka tsora man wuta take ta shi e puf zaka ga wuta ta ta yi to shi dan sofa a bana wade malama baya hana malam sai kal a wade yi ruwa da abubuwa shi shi shi manyan da yake a kusa da kuma yake kowa ya san shi hatta da garin shi kuma dan sufin sai ya dauko takardar ma ya rubuta sunanka a yi menene sai ka zuba ta kake magani ne ka zuba ka zuba ka zuba a dan kasa maganin sai ka ga wuta ta tashe ce ka kuskura da abu ka zo wannan yanda wutar wannan take ci haka zuciya ka take ci na'am sai ya tashi to ka gani duka wannan shimi ce shimi ce hada hada magunguna ne akwai kaza da kaza an ka gama shi tare da iska ta da wuta yake to irin wannan ne ko kuma a kawo umutu yana ciwon kunne ne wani ikke ne na nan ka zuba ruwa sai a zuba mai a kunne sai a kan kada haka sai a dinga tsinawa duk abin iccen zai koma kamar tsutsa bari wani ba a faɗi a cewa eh haka a yi ta tsino ma tsutsa a kunne ɗaya da dala biyu ake sai da a yi ta tsino iya abin da aka hudu haka za ka biya a ce je ka kawo rike ko je ka je an ƙara mai cuta to haka ne al'amari yadda yake ko a kama hannunka a murda a murda sai ka ga hayaki eh yanzu haka in ne abin da shawa in na kama hannun Allah wanda ka dan sai ga hayaki an yi shiga gabanka maza sun sa ma kai tsubuce yaudara ce kawai duk shirme ne kawai ko kuma a dinga magana tsitsit kana ji kamar a cikin kamar tsuntsuwa a dinga cewa wai aljanin ne ya zo tsitsit an sa rido da mun baka ga abin da ake kai kana daga can shi yana daga nan to duka wannan 'yan yaudara sunansu su 'yan tsubbin munafukan manyan su suna aiki da aljannun yaya suke katurguman munafukan ba ya suke su samu aiki da aljannun sai sun ma aljannun wata hidima su ma sai su dinga musu hidima hidima za su sa su wadda take ita ce ta musiba ta huta daga hanya misali ko su taka ƙur'ani ko kuma su ɗora musu wani aiki wanda a ɗauke wata sallah ce kada ka dinga sallah kaza duk kana ibada ka ana ganin ka cikin mutane amma sallah kaza baka yin ta ka gani duka ya rusa ma aikin gaba daya to in ka musu ka biya musu bukatunsu su ma ne su dinga biya ma bukatunka wannan ai musiba ce su kasurguman haka suke wasu kuma duk in yaudara ne saboda mu komo kan ita tarmamuwa muka ce saboda abubuwa guda uku Allah subhanahu wata'ala ya halicci tarmamuwa abubuwan nan katada rahimahullah yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya halci tarmamuli talata hisale khalaqaha zinatan lissama Allah ya halice ta ado ce daga sama da ka kalli tarmamuwa tarmamu ka san abun akwai ado wa rujuman lishayatin kuma abinda ake jihun shaydanu ne wa alamatin yuhtada biha
السماوات na'am kuma alamomi ne هم يهتدون ka gani ga alamomi ne kuma da sanin ilimin tarmamu ana sani don a san hanya don a san alƙibla don bakin nan ba ka yi nisa ba ka dinga aiki da aljannu eh saboda a- ilimin tarmamu wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda suka san shi in akwai tarmamu sun huto za su huta su gwada maka wannan tarmamuwa kaza ce in ta yi nan za ka ga wani kamar rectangle wani wuri daidai alƙibla nan ce tsakar ta alƙibla duk inda kake a daji sai ka huta gabas kuma ka san ko ina ne wannan tarmuwa in ta huto an kusa damana akwai a nan ma ba muna da da kaza da ɗiyanta da zara masu wata da wace ce sunaye ne dai aka dasa musu kawai haka to irin wannan don ka san hanya don ka shirya a cikin daji ɗaya kenan abu na biyu ado ne ado ne ga sama abu na uku eh, makami ne da ake jihon shekaru saboda shekan ya hau shekan shekan ya hau zuwa sama su fusko magana lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama aka dinga rafkarsu da wannan tarmamu sai sun hau sun hau sun hau sai tarmamuwa Allah subhanahu wataala ya sa ta biji ɗaya daga cikin su ko na saka ko na kasa duk sai su zube wasu su haukace su zo su fada cikin rami wasu duk ramin da suka gani shi yasa ko a daji kake in ka ga rami kar ka tsilla gutsari a cikin misali domin wanda yake ciki in ya fito ko ya halbe ka kai ba ma aljani ba ina ji ko kusu ya fito da gudu kana saka hutsari a cikin rami ko ya wuce babaran kaka ka gani ka gani ko baka tsoron da baka bata kayanka eh ka bata kayanka ba hutsari a cikin rami to ake jihon su har su da kansu suke tunani wai menene a duniyar nan menene an hana mu mu je mu la- mu labarto me yake afkuwa su da kansu shedanin zamu ga shi a cikin suratul jinni insha Allah inda suke ta bayani cewa su musamman me ake a duniyar nan har inda annabi ya musu eh, wa'azi kuma suka shiga cikin mutane suna da cikin aljanu suna da'awa wa inna lamasna samaa وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا
suka ce mu mun shahi sama mun je sai muka same ta an cika ta da 'yan gadi harasan shadidan masu tsanani wa shuhuba kuma da misil na tarmamu shahab shine wannan wuta da ake jefa musu na'am eh ake jefa musu ba to ka gani ɗaya kenan sai a wani guri suka ce mai wa inna la nadri وإنا أريد بمن في الأرض.
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
tsakanin su suke cewa ku ba mu sani ba wai a duniyar nan da aka hana mu mu jiyo labarin wani sharri ne ake so ga 'yan ƙasa sama a mutane ko ko ubangiji su ne ya so ya shirye su aka hana musu jin labarin wannan wannan kenan ya ce wala zayyan na sama a duniya bi masabiha hakikan mun adanta sama ta duniya da tarmamu waje alnaha rujuman lishayatin muka sanya ta kuma ana jihon shaitannu da ita wa atadna lahum azaba sa'ir su kuma duk wanda suka kafirta da su shaitannin mun musu tattalin azaba ta wutar sa'ira sa'ir na'am sai Allah ya ce وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم na'am وبئس المصير kuma waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu na gare su azaba ta wutar jahannama wa bi'sal masir da mummuna bi'sa tir da wannan makoma in aka ce makoma ka jahannama ce ai ta munana wani makoma ka jahannama ce tir wannan ta munana jahannama kuma kamar yadda na faɗi muku kwanaki dukkan ta gaba ɗayanta ana ce mata jahannama amma gidan na sama mai ɗan sanyi sanyi shine jahannama jahannama kasan shi sai lazza jahannama lazza hutama sa'ira saka jahim hawiya eh cikin cikin ma da ciki cikin cikin ma da ciki haka dai Allah kiyaye mu da ita sai mi Allah ya ce إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور takadu تكاد تميز من الغيظ na'am كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير idan ulqu fiha idan aka jefa mutane a cikinta da aljannu da kafirai idan ulqu fiha sami'u laha shahiqan za su ji tana da kuwa shahiqan wata kururuwa kwada kuwa tana ruri wahiya tafu tana tana tana ta- tana menene ake cewa tana dan bakin ciki tafu yace tubla bihawa kama yi bulal habbul kalil fi ma'il kafir tana tawalbata shi ne tafur tana tawalbata kamar da za ka ɗauko ɗan ƙwayuka ka ɗan ka zuba a ruwa ka- ka- ka ɗora ya tawalbata za ka jin duk da jin ƙarar ruwan yana kwalkwalkwalkwal yana tawalbata Allah kiyaye mu. ita wannan sura suratul mulk hadisi ingantacce ya fito a cikin musulun cewa ita tana ceton masu yawan karanta ta wannan hadisi ya tabbatar da wannan suratul mulk sai mutum za a jefa shi wuta musulmi dama kuma Allah ya bata izini za a shiga wuta an yi lissahi da ɗan zunubin shi da sauransu dai za a mai wankan duba sai suratul mulk ta zo ta yi tsaye ta ce Allah a bani ceton shi Allah ya ba ta cetai cetar shi ta ɗauke shi sai aljanna wannan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani an sa shi an fara kalfasa shi eh yo dan wankan zunubin ma wa imamu malik yace akalli shay shekara 80 wa a cikin wuta shi ne ɗan ƙanƙannan wanda za a ma wankan zunubi kaɗan kuma shekara 80 din ta lahira fa ba ta na ba kwana ɗaya a lahira ya yake fi yomin kana mikidaruhu a wani guri 50 alfa sana ko wani alfa sana a bar shi ma a shekara wa- shekara dubu ko kuma shekara dubu hamsin wancan shekara dubu ita ce kwana ɗaya a lahira kwana ɗaya shekara dubu shi kwana ɗaya a haka a yi kwana biyu a yi kwana uku a yi sati duk ana sarka-sarka a yi shekara tamanin an kare ku to irin wannan kai Allah ne ka samu aljanna Allah samu aljanna al'amarin yana ba da tsoro al'amarin yana ba da tsoro kuma gamuwa ga Allah ba gamuwa bace da wani sarki ko wani gwamna ko wani mai gida a'a gamuwa da Allah ne Allah Allah wanda muka yi bayanin sifofin shi kaɗan daga ciki a yanzu ko kuma an fara kalkasar shi to shi ko da mu musulmi ne za a mai wankan tuba sai suratul mulku ta zo ta yi tsaye Allah a bani ce sai annabi ya ce ku yau ta karanta ta wannan hadisi ya tabbata akan wannan yace idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur idan aka jefa su a ciki zaka ganta tana shahiqan tana kururuwa kuma tana tafulfasa ta kadu ta mai yi minar gaisu ta kusa ta ciccire ta samu wani yanki-yanki minar gaisu saboda bakin ciki da haushi da take naku kafurai an ce muku Allah shi kadai za a bauta ma kun ce a'a ba shi kadai ba sai an yi kaza sai an yi kaza an ce Allah kadai za a ma ibada kun ce a abokan gidan mutumciya mai kwalli mu kan gidan mu yamana duk tsani ne kaga wani shi tsarin gidansu wai tumciya mai kwalli za ka su kullum da tumakai masu kwalli a gidansu wani kuma gaman shi gamo ne in ya hudo da sassafe lau za a gurin aiki in wanda ya fara gamuwa da ita mace ce toron nan sa ake da kwai in ko namiji ya fara gamuwa da shi toron nan ba ta shu'umci ne wannan tsari ne shi ne gamona maza ko ce gamona mata wasu kuma ba su cin abinci mai ke daga bisa katanga ko bisa zana in aka meka musu wai zai karya musu wani sihiri to wallahi ku tuba duk mai yin wannan ya tuba ba a neman komi da ɗaukaka da arziki sai gurin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ya kuskure yana yi shi ya- ya mutu yana yi to Allah ya faɗi mu bai mai gafara saboda shi ne mushriki an gane da kyau ko ta kusa ta ciccire saboda fushi da take yi an gaya muku kungiya kullama ulqiya fiha fawjun Allah ya ce ko da yaushe aka jefa mata wata jama'a sa'alahum khazanatuha sai masu gadin nata su tambaye su alam ya atikum nadir ga tambaye da suke musu ashe mai galgadi bai zo muku ba ko wani ya ce daman gatse da bakan magana sai ka ce masu gadin wuta an kawo shi an jefa shi ya ce a suwa ne ashe ba aiko muku ba annabi ko eh a mai galgadi bai zo muku ba shi yasa har yanzu kuka shigo nan gurin ko su ku ne su ba da amsa ɗan wutar su ce mene قالوا بلى
نعم.
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير idan suka ce musu mai galgadi bai zo muku ba kun san mai galgadi nazir kin malaman tafsiri sun fassara shi da fassara biyu wasu suna ga nazir ana nihin gurgura daga kurgura ta fara zoma to mai galgadi ya zoma mutuwa ba za ta yi eh daga ta fara zawa to mai galgadi ya iso haka wasu malamai suka fassara nazir daga ka fara gurgura to mai galgadi ya zo maka ka tafi fa ka gangarowa mutuwa za ka yi wa an fahimta ko wasu malamai suka ce a'a ka fara gurgura malam wasu malamai suka ce a'a nadir din wannan suna annabi ne shine mai gargadi dan Allah ya aiko rasulullahi bashiran wa nadira وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا suka ونذيرا ɗau wannan aya suka tsora a kan cewa nazirkin wannan ana nihin rasulullah don Allah ya ce ya aiko shi zuwa kafatin nas jama'a gabaki ɗaya mai ba da albishir da aljanna in yi in kai aikin kirki annabi ya baka albishir zaka shiga aljanna in kai mugun aiki ka mutu a kan shi an baka albishir na gatse za ka shiga wuta kamar a ce albishirin ka wuta za ka albishir ne wannan gaske ne ake ce mai ko to shi ne na ke suka ce mai gargadi bai zo muku ba kalubala su ce yi wallahi ya zo ya zo mai gargadin bala kad ja'ana nadir bari mai gargadi ya zo mana fakadabna muka karyata shi wa qulna ma nazzalallahu min shay muka ce kai karya kake Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir bar dai ku kuna cikin bata wanda yake babban bata duk annabawan da suka zo da Allah ya ba su umarni su gaya ma mutanensu sai da mutanen suka karyata su aka halakar da su eh to wannan hujja ce a kansu mai gargadi ya zo ya gaya muku abin da Allah yake so kun karyata shi ke nan ga makomako wuta Allah ke yaya hujja ce a kanku domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai yi shaida akan hatta da annabawan da suka wuce don in suka tsaya mutanen misali annabi salihu da mutanen annabi hudu mutanen annabi lut duk in suka zo sai su ce ma Allah a mu bai zo mun ba mai galgadin wannan bai zo ba annabi salihu ya ce na gaya musu Allah su ce bai gaya mun ba a fara sa'in sa a gaban Allah sai Allah ya tambayi annabi Lu- annabin wane ne shaidar ka ka gaya musu sai ce mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu za mu taso mu yi shaida sai Allah ya tambaye mu ce an gaya musu Allah an gaya musu mu muke shaida wa sauran annabawan su kuma abin sai ba su mamaki ya ce to ku da ku zo karshen duniya ya kuka san ma me muka yi mu da sai da ma mun mutu gaba ɗaya ma aka halice ku sai mu ce musu mu annabi muhammadu ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce an gaya muku shi kuma allah ya gaya mishi shaida ta kare allah ya gaya mishi shi kuma ya gaya mu shi kenan shaida ta koma ga allah allah kuma ya san ya gaya an gaya musu to wannan kenan ai bai gargadi ya zo suka karyata shi mafi yawansu sun zamanto daga cikin sababu wanda sun lalace yace qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir bar da ku kuna cikin bata wanda yake mai girma wa qalu law kunna nasma'u aw لو na'lamu كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير fa'tarafu فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير wa qalu suka ce law kunna nasma'u aida muna ji ji na gaskiya au na aqilu da muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da bu mu zamanto ba daga cikin yan wutar sa'ir fa atarafu bi dhanbihim ai kaga sun tabbatar sun yarda sun yi itirafi da zunubinsu Allah ya ce fa suhuqan li ashabi sa'ir nisanta daga rahaman Allah ta tabbata ga yan wuta Allah baya son su baya son aikin su kun ga nan gurin lokuna nasma'u wa au na aqilu ji da hankalta ba ji ba kawai naka zo ka ji to ka hankalta ai sai ka hankalta ka fahimci abin da ake da yawa mutane suna ji amma ba su fahimta sun ji abin da aka ce amma ba su fahimta ba babu nutsuwa a cikinsu ya suka duban ana hudubar juma yadda mutane suke hira kuma suna ji kuma annabi ya ce duk wanda ya lagau ba ya da ladan hudubar wannan gaba daya ba ya da ba ya da wani wuri ba ya da ladan sallan ba to ka gani muskila ce in an zo juma'a tsut ake yi ka ji ka fahimta ka ji ka fahimta ka saurari hutuba da kyau haka gurin wa'azi in aka zo ka saurara ka fahimta ka saurara ka fahimta mun fito daga juma'a nake tambayar wani yake yace ka ji bayan yau eh, an tsoratar da mu yake cewa an tsoratar da mu a hutuba nace me kaji abu guda wanda kaji wanda ya tsoratar da kai da ya muni sai na ji an ce a dinga taimako a taimaka mu mu miskinai nace shi kadai kai shi abin da yake kawai a taimaka mu shi ne a rage shi yana mu da shi ba ka to ina duka sauran mut- zancen mutuwa da zancen aljanna da aka yi da da cewa a gyara ayyuka shi ne sharri kai to ka gani ya ji amma bai fahimta ba Allah shirye mu Allah sa mu gane gaskiya gaskiya ce mu ba ya ba mu iko bin ta komun dacin ta Allah sa mu gane ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata komun dadin ta ga Allah muna roƙon ka dan girman ikon ka dan zatin ka ya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana zunuban mu ka gafarta mu uwayen mu zunuban su ka gafarta ma duk wani namu zunubin shi ya Allah ya Allah ka rahamshe mu da rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah wanda ba shi da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su masu neman jari Allah ka ba su ya Allah ka tsare kasashen mu da kasashen musulmi ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a kasashen mu da kasashen musulmi bi rahmatika ya arhamar rahimin masu neman aiki Allah ka ba su ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin